أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatun fiqhu bisa mazhabin imamuna malik kuma muna karantuwa daga wannan littafi al-muqaddimatul izziya wannan shine darasin mu na 16 a cikin karatun littafi kuma za mu tashi a cikin fasali wanda ke magana akan sharuɗan ingancin sallar mamu a darasin wanda ya gabata mun tattauna akan sharuɗan ingancin limanci mai littafin ya ce faslun wannan wani fasli ne shuruɗu sihati salatul ma'amumi hamsatu sharuɗan ingancin sallar mamu guda biyar ne sallar mamu ba za ta inganta ba sai ya zamto ta cika waɗannan sharuɗan guda biyar kamar yadda a wancan karan sharuɗan limanci ice guda tara ne ko kuma mun karanta su domin sharuɗan ingancin sallar mamu guda biyar ne yace al'awwal na farko al-ibtida koyi wa huwa an yanwiya annahu ma'mumun bil imam shine shi mamun ya niyyaci cewa shi mai bi ne ga limamin sa wato mai koyi ne ga wannan limamin wa anna salatuhu wa anna salatuhu tabi'atun li salatihi kuma cewa sallar shi shi ma mun me bi ce ga sallar wannan limamin fa in tabi'ahu min ghairi niyyatin batalat salatu da mamu zai bi liman ba tare da wata niyya ba to sallar shi ta baci sallar shi ta baci الثاني نبي ألا يأتم مفترض بمتنفل shine kada mai yin sallar farilla ya zama mamu ga mai yin sallar nafila an fahimta ka yi sallar azahar ka'idar kana yi irin nafila nan ta bayan sallar azahar kawai sai wani shigo shi kuma sai ce zai bi ka kuma shi farilla zai yi to kaga wannan bai yiwu ba asalisu na uku an yattahida al-fardani ya zamto farillan guda biyu sun daidaitu daidai da daidai wato ya zamto da kai da limamanka kun daidaita wajen cewa kai azhar zaka yi shi ma limamanka azhar zai yi sallah zaka yi azhar din yau shi ma azhar din yau zai yi ya ce fi zuhuriyatin aughairi a cikin azahar ɗin cewa azahar ce ko kuma waninta ya zamto in azahar limamin ka zai kai ma azahar ɗin za ka yi kuma ada'i zai kai ma ada'i za ka yi amma ba zai yiwu misali yanzu kamar yanzu da sallar isha'i ce ke gabanmu a ce kana da sallar isha'i ta shekaran jiya da baka yi ba ko ta watan da ya gabata ka tuno ai akwai wata matsala ta shafi sallar nan taka dole sai ka sake ta kawai sai ka shigo masallaci ka tarar yanzu ga liman nan zai yi sallar isha'i shi kenan sai ka bi shi da niyyar ramukan waccan sallar a ba zai yi ba a gairi hafi watanta fala yusalli zuhuran kharfa asrin ba zai sallaci azhar a bayan limamin da ke yin sallar la'asar ba an gane ba za ka sallaci a zahar a bayan limamin da ke yin sallar la'asar ba wadar afsa wala aka sun haka wato haka nan ba za ka sallaci la'asar a bayan limamin da ke yin sallar azahar ba arrabi'u na hudu an yattahida fil ada'i wal qada'i si daidai da daidai wajen sallar bayarwa ta yanzu da kuma sallar ramuko misali in sallar qada'i zaka yi jiya wani uzuri ya sa ko kuma watan da ya gabata wani uzuri ya sa an bi ka sallar asubahi baka yi ba ko kuma kayi sallar asubahinka a yanayin rashin tsarki amma da mantuwa sai yanzu ka tuno to sai ka sai ya zamto wajibi ne wannan sallar sai ka sake ta ko wata matsala da ta samu sallar wadda dole sai ka sake ta to ba zai yiwu ka ce shikenan barin jira gobe tunda limamin mu da wuri ake yin sallah sai bi limamin rama sallar asuba din rannan da ake bina sannan sai in je masallaci kaza su kuma ba da wuri suke yin sallah ba sai in sake bin su in yi sallar asubahin gobe din ba zai yiwu ba in kai haka bai yi ba haka nan wajibi ne ya zamto in qada'i ne nan ma ya zamto qada'i in sallar jiya zaka rama ko ta shekaran jiya bai zamto limamin ka shi ma ta shekaran jiya zai rama ba zai yiwu ya zamto kai ƙaza'i za ka yi na azahar ɗin shekaran jiya limamin ka shi ma ƙaza'i zai yi amma ta azahar ɗin jiya ba zai yiwu ba nan ma dole ne ya zamto ranakun sun zama didi da didi in ƙaza'i ne ya zamto shi ƙaza'i ne kai ma ƙaza'i in ada'i ce wato sallar yanzu yanzu zai yi sallar yau ta yanzu kai ma ya zamto hakan ne in ƙaza'i za ka wato ramukon sallah bai halatta ka bi limamin da shi kuma sallar yanzu zai yi ba shi ne ce fara yi salli zuhuran ƙaba'an ƙarfaman yi salli ada'an ba zai sallaci sallar azahar yana mai ramuko a bayan limamin da ke yin sallar azahar ta yau ta yanzu ba walal aksa wala akasin haka wato ba za ka sallaci sallar azahar ta yanzu a bayan limamin da shi kuma sallar ramuko zai yi ba الخامس شرط نبيا المتابعة بيئة في الإهرام والسلام تكين شقا صلر وأنه كبر الحرمة لكم فتارك صلر واجبيني أمتين كان مامو بذاكي كبر الحرمة بسيل إمامك ياي haka nan ba za ka yi sallama ba sai limaminka ya yi ko ladani ne kai ka sani cewa da ladani bai da wani matsayi na daban a sallah wanda ya wuce na sauran mamu saboda yawanci mutane haka amma wani mutane suna gani kamar a masallaci liman da shi ne na farko daga shi sai ladan sannan sai sauran mutane to ba haka bane ladan daidai yake da kowa yawwa yana dai da ladan kiran sallah amma daidai yake da kowa don haka wasu ladanan suna ƙetar iyaka in limami ya yi kabbarar harama yi kabara harama ya Allahu akbar ya kabara ko sai ka ji ladan bai niyya ba bai komai ba bai kulla niyya ba bai komai kusa ji Allahu akbar shi ma yayi kabara bayan limami sannan sai kuma daga baya kuma sai sai sai niyya kuma sai dan sai ya ce Allahu akbar kuma kabbana suna yi ko to yin hakan gaskiya bai kamata ba wasa ne da sallah sallar shi ta yi amma gaskiya wasa da sallah ne bai kamata ba yawa falau a harama au sallama ƙabalar imami da mutum zai yi kabbarar harama kafin limaminsa ko ya riga limaminsa sallamewa au sawahu ko ya zama sa'an liman su riga yin sallama tare ko yin kabbara tare fihi ma a cikin kabbarar harama ko yin sallama to baɗar salatu sallar su kaba ce wato yayin da limaminka zai kabbara kuma ya zama to kai ma shi kenan sai ku yi tare ya mafi zai ce Allahu akbar kai makana Allahu akbar ku yi tare aka ce sallaka ta baci haka nan wajen yin sallama limamin kana cewa assalamu alaikum kuna yi tare na ma sallaka ta baci wa amma gairuhu ma amma wani wannan abin da ba kabbarar harama ba ba kuma sallama ba to fasabaku fihi gairu mubdilin riga liman a cikin shi bai bata sallah ba lakinnahu haramun sai dai duk da hakan yin saɗin haramun wal musawatu fihi makruhatu yin daidai da daidai da liman kuma kurkai tare in zai ruku'u kabbarar ruku'u ku yi tare da shi dagowa daga ruku'u ku yi tare da shi ba sai bayan ya yi kai kai ba kabbarar tafiya zuwa sujada nan ma kai daidai da daidai da shi ku yi kunnan doki da wannan duka makruhi ne shi makruhi baya bata sallah amma yana rage mata lada faslun ga wani fasalin kuma rarrabewa al'afzalu abin da ya fi an ya kifar rajulu alwahidu an yamin al'imam abin da ya fi shi ne mutum ƙwaya ɗaya wanda daga shi sai liman za su yi sallah to ya zauna a gefen dama na liman ya tsaya a gefen dama na liman an gane wal isnani fasa'ida mutum biyu kuma zuwa sama khalfa tsaya a bayan liman kada su jeri da shi wata sihu salatul ma'amumi za ta kaddama alal imami sallar mamu ta inganta idan ya shiga gaban liman lakin na hoyi kurahu sai dai duk da hakan an karhanta iza kana da gairi barurata idan ba da larura ba ne ina mai cewa wai duk waɗanda suka yi sallah a masallacin hakimi duk waɗanda suka yi sallah a gaban masallaci sallarsu ta ɓaci wai sallarsu ba ta yi ba ko magana mu ta bara waccan to ga maganar yanzu to ga maganar yanzu malamai sun ce inda larura ne in an yi haka sallar ta yi in ba da larura ba ne ma mu yi shiga gaban liman da sallar shi an karhanta duk da haka ma karhanci ne bai ɓata sallar ba in babu larura inda larura ko babu komai ma ba karhancin ba komai ai bara akwai wanda yake cewa akwai akwai malamin da ya busa lasbiwa ko yake cewa duk masu yin sallah na a masallacin hakim a gaban masallaci sallar su bata yi ba wai amma in in a ba masallacin a ta jera a ta jera sau daga nan har birnin kudu ko yau bara ai an yi magana ko bara waccan ne to ala ai halin bai kaga ga maganar nan ورجوز الصلاة منفردا خلف الصف صلى ta mutumin da ya kaɗai shi shi kaɗai a bayan sahu sallar shi ta yi ana saɓanin mazhabin shafi'iyya ke ko hanabila su sun ce idan mutum ɗaya ya yi sallah shi shi kaɗai a bayan sahu in dai akwai waje a cikin sahun ya ƙi shiga bai shiga mutum sallar shi ta ɓaci sai ya sake amma mu a malikiya sallar ta yi waya kurahu tafriqus sufufi an karhanta rarraba sahu min ghairi daruratin ba tare da darura ba sahu na biyu bai cika ba an faru na uku na uku bai cika ba an an faru na hudu to wannan duka makruhi ne wa yajuzu an yusalli al-ma'mumu fi makanin a'la min makanil imami ya halatta mamu ya yi sallah a wajen da yake maɗaukaki a kan inda limaminsa yake misali yanzu ya halatta kana kan bene hawa ɗaya ka bi sallah a masallacin da ke doron ƙasa an fahimta yawwa yanzu inda a ce masallacin nan hawa biyu ne ko uku to ya halatta ka hau saman shi kai sallah na taɓa yin sallah a saman masallacin madina ranar wata juma'a illa an ya ƙasi da bizalika alkibra fadakunu salatu batilatu fadakunu salatu batilatan bilitafi ya ce illa an ya ƙasi da bizalika alkibra sai dai idan mutum ya nufi girman kai da wannan mutum ya ce a shi tun da wane ne tun da yallaɓai ne shi ko tun da shi ne alhajiwa ne shi ya bari ya hau daga sama shi ba zai jiri jiri talakawa ba har ya nemi girman kai kenan don yayi wannan fa da kunu salatu batilatan sai sallar shi ta zamto batacciya wala yajuzu an yusalli al-imamu fi makanin arfa'a mimma alayhi ashabu bi halatta ba limami ya sallah a wani waje wanda ya fi ɗaukakuwa fiye da wurin da mutanen shi suke misali kamar limami ya hau bene hawa ɗaya yi sallah mamun shi kuma suna ƙasa to malamai suka ce bai halatta ba ko kuma limami a amar wani mumbari ko wani abin nan haka ya hau wani gu sama da inda dandanin masallaci yake bai halatta ba in kana fi gairi safinatin idan ba a jirgin ruwa ba ne amma a jirgin ruwa ne ya halatta ya zamto limami yana can sama ko kuma mamu kuna daga ƙasa in a jirgin ruwa ne fa'in kana yasiran ka shibri idan kuma abin da aka ɗora liman ɗin inda liman ɗin yake ɗaukakuwar gun gaba ɗaya ɗan kaɗan ne bai fi kamar taƙi guda ba kamar haka kamar kamu ɗaya haka yabi kamar haka ba walam yasir bihi al-kibra kuma shi limamin bai nufi girman kai da wannan din ba to babu komai fa inna salata sahihatun to anan kam sallar ta inganta wa in kana aksara min zalika baqalat alayhi wa alayhi idan kuma gunda liman din yake yafi a taki guda din yafi kamu guda din wadugun kamar ya kai kamar irin tsawon duro guda haka tsawon durom haka ko abin da ya kai kamar rabin tsawon mutum to sallar imamin ta ɓaci sallar mamun ma ta ɓaci an fahimta fasulun za mu shiga wani sabon fasulun ina kuma wanda yake da tambaya a tanadi tambayar za mu ɗambar minti biyar haka na? a shibiru shi ne haka ɗani guda ɗani guda haka e ɗani guda kamar tsakanin babban yatsanka da mabiyi shi in an ɗame su to shi ne shibiru fasulun wani fasuli aljuma'atu fardu ainihi sallar juma'a farilla ce ta ainihi an ce farillar ainihi mai ake nufi akwai wanda zai gaya mana farillar ainihi? a'a farilla ta ainihi ga ake nufi fardu ainihi na'am
idan ba ka yi ta ba ana bin ka bashi ta dole ya faru ba a yi da ake neman bashi har yanzu ma'anar ba ta fito ba har yanzu na'am na'am yawwa Allah ya saka da alheri wani ita ce amsar da nake so ku ban fardu ainihin ana nufin farillar da wani baya daukewa wani a yanzu yanzu zakka ai farilla ce ko amma ai in baka yi wannan ma ana binka to amma ai wani yana kana isa wane je ka fitar da zakka a cikin awaki na ko a cikin shamuna wane je ka fitar min da zakkar kuma ya fitar maka din tayi amma in sallar juma'a ba zai yi ka zauna a gida ka ce wani da Allah je kai min sallar juma'a nan ni ban zauna a gida na ya za ai ba zai ba zai yi wa amin ya rabbi yace wasa'yu ilaiha wajibun tafiya zuwa gare ta wajibi ne alal ba'idi ga wanda yake manisanci wajibi ne ya tafi zuwa gare ta qablan nida'i kafin ai kiran sallah bimiqdari ma yudriku bisa gwargwadon yadda zai iya riskar sallar wa alal qaribi bi zawali shams shi kuma mani makusanci wanda dama a cikin garin yake shi ma wajibi ne ya tafi zuwa gare ta amma wajibcin yana farawa ne daga sanda rana ta yi zawali wakila wasu malaman suka ce bil azani yayin da ya jiyo kiran sallah wato kiran sallar fari kenan ba kiran sallah na biyu wanda akan yi shi bayan shigowar liman masallaci ba wani wujubi ha sab'atu shuruɗi wajabcinta kafin ta zama wajibi akan mutum akwai sharuɗa guda bakwai kafin sallar juma'a ta zama wajibi akan mutum bari mu ji su al'awwalu sharaɗi na farko at-taklifu balaga idan to ya balaga yin sallar juma'a ga yaro ƙarami wanda bai balaga ba ba wajibi ba ne sai dai ka iya sa shi a gaba ku tafi tare saboda ya saba da ita wala da jibu ala sabiyin sallar juma'a ba ta wajabta akan yaro ƙarami wala majnunin wala marar hankali wa nahwihi ma da makamancinsu wato yaro a- in babba marar hankali wanda ya riga ya zama mai taɓin hankali sallar juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba da kuma makamancinsu الثاني نبي الحرية انشي فلا تجب على عبد صلى الجمعة باتا وجبتها بسا باوا mutumin da ya zamto shi bawa ne na wani to sallar juma'a bata zama wajibi ba akan shi wala man fihi sha'ibatu hurriyatu wala wanda yake da wani tsagi na yanci din amma ba cikakken mai yanci bane kamar mis- misali mutumin da ya zamto bawa ne shi ga mutum biyu sai ɗaya daga cikin biyun ya ce ni na ‘yanta maka na watsagin yawwa mun yi a mutul hakan ko sai ɗaya daga cikin biyun ya ce to wani ni na ‘yanta ka zai zama shi rabin bawa ne bawa ne amma rabi mai ‘yanci ne amma mai rabin ‘yanci zai zama yau shi bawa ne gobe kuma ɗa ne a haka yake idan yau ya je ya yi aiki ga wannan sauran mutum sauran mai yanci mai haƙƙi akan shi ɗan mutum ɗaya to gobe kuma yana da yanci to shi ma wannan sallar juma'a ba ta zama wajibi ba akan shi walakin yustahabbu lahu sai dai an so gare shi wani sabi da kuma ƙaramin yaro huduruha halartarta as-salisu shar'i na uku az-zukuriyatu mazantaka fara da jibu al'amra'atin sallar juma'a ba ta wajabtuwa a kan mace saboda haka kaga kamar matan aure sallar juma'a ba wajibi bane a kansu hakanan tsofi ma haka dattijan mata da za ga suna tahowa masallaci zo su yi sallah haka ana ɗanyi musu masallaci haka nasu daban to duk da haka dai su ma suna dai zuwa ne kawai amma ba wai wajibi ne a kansu dole sai sun zo ɗin ba an sun zauna a gida ma sun yi azahar duk ɗaya ne gare su Yawa.
ma zuwan nasu yana da ta fa'ida
to fa'idar dai shi ne ƙwaya ɗaya hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tamna'u ima Allah masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata shiga masallacin Allah to a nan ne kawai amma duk matar da ya zamto idan an ganta za a iya fitunuwa da ita ko da kuwa tsohuwar ce misali ko da ta kai shekara 60 amma da sauran kyawunta wani dattijan ɗan shekara 50 ko 60 in ya ganta zai iya jin ya fitunu da kyawunta ko da muryata ko da yanayinta to duk da haka dai zuwa zuwa sallar juma'ar bai kamata ba gare ta bai ma halatta ba gare ta yau ta zauna a gida din shi ne amma idan budurwa ce ita kuma ko za a fita da ita ko ba za a fita da ita ba ta zauna a gida din shi ne kuma har ila yau akwai abin da za mu fahimta wanda shi ne lokacin da aka rubuta waɗannan littattafan aƙalla ko shi wannan mai- mai iziya ina jin ya rasu ne a shekara ta 939 aƙalla yanzu shekara 510 kenan shekara 513 da rasuwar shi kaga su ko shekara 500 kaga akwai bambancin zamani daga zamanin su zuwa yanzu akwai bambanci shaɗanun wancan zamanin yanzu in sun zo- in sun zo a wannan zamanin namu na yanzu to salihai ne salihai ne sosai Eh. sai a ce waliyai ne ma shaɗanun wancan wancan zamanin in sun zo da za su bayyana a yanzu to sai a gansu kamar waliyai saboda nutsatsu ne za a gansu a yau a zamanin da su can kamar zamanin can magabata kamar shekara dubu mahaukaci ne za ku haɗu da shi sai ya maka wa'azin da sai kayi kuka in kana da hankali sai wa- ma- mahaukaci sai ya maka wa'azin da sai kayi kuka akwai kissar harunar rashid da bahalul wani mahaukaci ne kai ne mai hankalin koko ne waye mahaukacin tsakanin ni da kai harunar rashid ya ce ni ne saboda ya gan shi ne a makabarta a zaune ice yanzu nan ka dawo gun da ba- babu komai zo ka zauna a nan ka koma cikin gari mana ba ka mahaukaci sai shi ne ce masa ai kai ne mahaukaci ka je kana gina gidan da za ka mutu ka bashi ba za a- ba za a bi ka lahira da komai na cikin gidan ba waninka ne zai gaje gidan sai ya ga dama ma ya ambace ka yace nan ɗin kuma da ka ganni ina zaune raya wajen nake yi da yawan ambatan Allah yace kai kuma saboda baka tanadi komai ne baka raya nan ɗin bane shi sa kake tsoron zuwa ai da ya rika mishi wazi da ya rika mishi wazi Haruna Rashid tun yana kan doki sai da ya sauko ƙasa tun yana tsaye sai da ya durƙusa a ƙasa yana ta kuka ragar mahaukaci fa kenan a wancan zamanin ba malami bane mahaukaci ne a wancan zamanin ito kaga a yanzu in yazo yanzu to me yi wa ma- malamai ma wa'azi ne a yanzu malamin malamai ne in yazo a wannan zamanin Harib- Khalifa Haruna Rashid mai ilimin gaske ne sosai kuwa mai ilimi ne da gasken gaske kuma matsayin shi a sannan din ya fi matsayin shugaban ƙasa na yanzu saboda guraren da yake da ya mulka a wani a zamanin shi Haruna Rashid a yanzu akalla ya kai ƙasashe kusan ashirin na yanzu duk gabas ta tsakiya- ta tsakiya nan gaba ɗaya a sannan tana ƙarƙashin mulkin shi har da wani yanki da yawa a nan Afirka da gefen su afghanistan nan duka duk yana ƙarƙashin mulkinsa arrabi'u na hudu al'iƙamatu zaman gari fara da jibu ala musafirin sallar juma'a ba ta wajabtuwa a kan matafi illa an yanwuya iƙamata arba'ati ayyamin sai dai idan shi wannan matafiyin ya ci zaman kwana hudu in ya ci zaman kwana hudu ko fiye da haka to ya zama ɗan gari shi ma a addinance ba zai ƙasaro ba inda tun daga gida ya san cewa in je wannan garin zai yi kwana hudu shi kenan ba zai ƙasaro ba kuma in je garin shi ma halartar sallar juma'a wajibi ne gare shi amma yanzu misali kana matafi za ka tafi kano ka je kamar birnin kudu ko kacako sai ka ga ana sallar juma'a in ka ga dama za ka iya wucewa sai ka je can gaba in ka ga wani masallaci a gefen hanya ko a gidan mai sai ka tsaya ka yi a zahar ɗinka raka a biyu ka hau motar ka ci gaba da tafiya yau ya ce alhamisu na biyar al'istiɗanu al'istiɗanu bi maudu'in yustautsanu fihi shi ne zama a wurin da zai yi a zauna a nan ɗin ita kanta masallacin juma'ar ba za a gina shi a inda ba wurin zama ba ne yanzu misali kamar can gidan bello an haka ba gari ba ne wurin raga nan ba zai kyautu a yi masallacin juma'a ba a gun a ce kuma za a tsaye za a rika sai- tsaye da sallar juma'a a gun tunda yanzu haka da za ka je wajen ba lallai ne ka tarar da mutum goma ba ba lallai ba ne asadisu sharaɗi na shida alƙurbu kusanci biyasu la ya kunu min ha fi waktiha ala aksara min salasati amyalin ta yadda zai zamto bai wuce tsakanin shi da masallacin tafiyar mul uku ba idan tafiyar tsakaninka da masallacin juma'a ya fi mul uku to a nan wajen halartar sallar juma'a bai zama wajibi ba a kanka misali yanzu a ce kamar ba za ka samu masallacin juma'a ba daga nan har sai ka je kamar sara ko birnin kudu to bai zama wajibi gari ka sai ka je sai ka je ka halarci sallar ba sai ka azhar ɗinka a masallacin unguwar ku wa huwa al-qadru alladhi yablughu sawtu ar-rafi'u wannan mal'ukun shine gurgudan adadin nisan da madaukakin sauti zai iya kaiwa idan idan kana turiyahu sakinatan idan iska ta zamto a ta nutsu wato idan ya zamto ana kada iska kaɗan-kaɗan wasu suke yin wajejen a sannan a san da ya rubuta littafin babu loud speaker wal aswatu hadi'atun alhadi kuma a wannan lokacin saututtuka sun yi ƙasa-ƙasa wal mu'azzinu sayyitan idan to kuma mu'azzin din wato mai kiran sallar mai murya ne sosai shi ne in yi kira za a iya jiwa daga kamar mil uku wa mabda'ul amyali as-salasati min al-manari daga farkon yadda ake kirga mil uku din nan daga hasumiyar masallacin nan wakila min tarafil baladi wasu malaman kuma suka ce daga gefen gari ne ake kirgawa wal milu alal mashhuri shi ko mil bisa mashhuriyar magana kama sayati kamar yadda zai zo nan gaba alfa zira'in zira'i dubu biyu shine mil guda wata hadidu bin musafatil mazkurati innama huwa fi haƙƙil khariji an baladil jumu'ati wannan iyakan cewar da aka yi da wannan adadin nisan tafiyar a cikin haƙƙin mutumin da yake wajen gari ne mutumin da yake waje daga garin da masallacin juma'ar yake wa amma man huwa fiha amma mutumin da yake cikin garin da masallacin juma'a ke ke cikin sa fata jibu alai to wajibi ne gare shi ya je sallar juma'a walau kana min al masjidi ala sittati amyalin ko da ya kai nisan mil shida tsakanin shi da masallacin misali yanzu kamar a birnin Kano a ce ba masallaci sai na kofar sarki din nan duk cikin Kano a ce ba babu masallaci sai na kofar sarki to ko da a dawanau kake ko a mariri kake dole sai ka ji ka ka halarci sallah a nan kaga daga mariri zuwa masallacin kofar sarki a yana jin mil zai kai kusan ashirin ma yawwa to inda a ce duk kano babu wani masallaci sai wani na kofar sarki to ko a mariri kake wajibi ne sai ka ji sai ka ji nan ya ce asabi'u sharaɗi na bakwai asihatu lafiya fara jibu alamari sallar juma'a ba ta wajabtuwa akan majinyaci wa in sahha qabla an tuqama lazimatu da da majinyacin zai samu lafiya kafin a tsaye da sallar juma'ar to nan ma ta zama wajibi gare shi misali kamar a ce abin da ke damun shi dama maruru ne to sai aka fasa mar maruru wajen ana sallah kamar karfi 1 da rabi sai aka fasa mar marurun ɗaya da minti ashirin to wajibi ne gare shi ko ya hau babur ko mota ko wani abu ije ya halarci sallar juma'a ko kamar orsa ce ta turniki shi ya zama ba zai iya zuwa masallacin ba sai aka ba shi maganin orsa ɗin ko asma ce ta tasomar ba shi da inhaler kafin cikar lokaci sai gashi an kawo mar inhaler sai dan shaka inhela ya samu lafiya to wajibi ne gare shi yayi sauri ya tafi zuwa ga sallar juma'a an gane wani ada'iha arba'atu shurudin ina ganin kamar nan zamu dakata saboda yanayin lokaci wata za a samu tambaya guda ɗaya ko biyu sai mu amsa na na Na'am. E niyyar shi ne ƙudurin niyyar a zuciya. Ya zanto kawai mutum mutum shi dai yana sallah ne. Kawai misali kamar kana sallar ka kai kaɗai. Sai wani shi kuma ka riga ka fara sallar ka. Shi kuma wani sai ya shigo kamar misali malami ne sai ya shigo ya fara sallah. Shi kenan kawai sai ka niyyata wai a zuciyarka. barka bi shi kana daga gefen shi ma na daga gefe ka harga shi ma fara sallar sai su shi kenan barka jona da shi sai ka ci gaba da bin shi in yi kabbara ka yi in ya dago daga ruku ka in kai in yi abin nan in yi wannan kai wannan in yi wannan kai wannan har har aka idar da sallah to anan din shi sallar su ta yi amma kai taka in dai har ka ne ci wai a hakan da shi kai koyi to sallar ka ba ta yi ba an fahimta shine ma'anar niyya din anan wajibi ne ya zamto niyyar mutum ya yi ta kafin ko kuma bayan limaminsa ya kabbara ya mai tambaya na tambaya akan mai hukuncin sallar juma'a akan direbobi to direbobi tun da sana'a su ce ta yau da kullum tuki din kuma su ko a yaushe masu a matsayin matafiya suke a bisa ainihin magana dai halartar sallar juma'a abin matafi ba wajibi ba ne sai dai in shi ɗin in ya ga saboda falalar juma'a da ake faɗa in ya ga cewa saboda yanayin aikinsa yana daɗewa bai halarci sallar juma'ar ba to ya iya lokaci-lokaci haka ya rika ɗan tsayawa yana ya ɗan biɗin ko akan hanya ta same shi ko a can inda zai je ya kwaso fasinja ko a inda ya kai fasinja haka haka ne amma dai ita sallar juma'a dai a bisa haƙƙin matafiyi to ba wajibi ba ne shi ma mai direba a matsayin matafiyin a shari'a matsayin kwarai kuwa direba in mutum ya zamto direba ne shi kullum a kullum sai ya je kano ya dawo ko a kullum in dan kano ne shi a kullum sai ya je abuja ya kai fasinjoji ya ɗebo wasu ya dawo to kullum a ƙasar yake a tafiyar ƙasaru a dawowa ma ƙasaru sai dai in yana da wata matar a abuja yana da wata a kano to in ya je yana garin abuja ɗin to cika sallah zai yi ko da kuwa bai je gidan matar ba ko a iya tasha ya tsaya inda yana da mace a garin to a nan kuma cika sallah zai yawa wallahu ala na'am zama ita ce ta ƙarshe na'am na'am na'am mai tambaya ana tambaya akan shi malamin makaranta ne malamin islamiyya ne ya ce to yara suna jefar da takardun alkur'ani ko gefen takarda ko cikakkiyar takarda ta alkur'ani ya za a yi da ita shin konawa za a yi ko binnewa to abin ne din shi ne konawar amfani abin ne din shi ne za a yi samun wani kango haka ko wani waji sai a dan tona wani gu sai a binne shi kenan eh ko a dan cusa ta a cikin ramin bulo sai a toshe a abin nan da shi kenan to ya fa a kona din domin in an kona din ma dai darajar tokar ba ɗaya take da toka kowace iri ba so da ita wannan tokar takardar alkur'ani ce da kuma kaga nan kona din again sai a ji kamar ba ta da wani alfarma na daban sai haka za a haɗe ta a cikin sauran toka a kai ta juji kaga da matsala abin da ya fi shi ne binnewar wallahu ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في من الآلاء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أكرمكم الله